أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق من الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره أيها الإخوة وأيها المشايخ وأيها الآباء أحيي جميعا تحية مباركة طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina farin ciki kamar yadda mai gabatarwa ya bayyana ko muna farin ciki gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan kai alhamdulillah ba ba ko bane a gare ni ko shi a gare ni saboda ina da malamai wanda suke karatu a wajen karatu zuwa a cikin wannan gari musamman shehu mu mahaifin mu malam shiri na kara musamman shehu marigayi madan sana ko karbi karatu a wajen shi da ɗaya ne daga cikin muhimman al'adun shi Ibrahim Ilyas hakan kuma man malam iman da iman na gari duk waɗannan malaman da yake wanda saboda haka ko ba baki ba ne ko shi ba ba shi ba ba ne a wannan gari amma kasancewa sama da shekara ashirin ko kusan shekara goma sha biyar yanzu gonar garin ba su ne zaman duka ko ta wannan bangare sannan kuma abin da ya sa wani da cikin dalilai waɗanda suka karfafa min wannan ziyara cewa mun bar wannan gari a lokacin da suka bar wannan gari gari ne na ɗan ɗarika gari ne na tufaye musamman nan sabo gari ne kuma wanda faiza amma mai garin amma muka samu labarin wasu sun shigo da wasu ra'ayoyi wasu abubuwa sabbi wanda da yawa daga cikin yara matasa na wannan abubuwa sabo sun fada cikin wannan fitina wannan ya kuma muka ga wajibi kawo wannan gari inda zai kama da shi wanda ya zo ya kawo wannan arziki da fitina a nemo mana shugon wannan masallaci a yi mu'amala tare da shi a kan dukkan matsaloli da ya zo yake ganin abubuwan da ya yi umar da ya yi da wani a cikin sabon ya da shi. Wannan mu'amala in ya ce a za a yi da turanci za a yi da turanci. In ya ce za a yi da larabci za a yi da shi da larabci. In kuma ya ce za a yi shi a rubuce za a yi shi a rubuce. Kowa ya rubuta. domin mene ne waɗannan wannan jaka da na taho da shi na taho da wannan jaka ne da wasu littattafai na malaman da na tabbatar da cewa ya yarda da a cikin littattafan waɗannan malamai waɗanda ya tabbatar ya yarda da su da za a fito masa da tutanci za a fito mishi kuma da tsare a na tufaye kuma za mu tabbatar mishi da cewa a jagororin malamin da ya amince da su musamman Kenya, Ibn Qayyim ko Ibn Rajab ko Ibn Kathir za mu tabbatar masa da dalilai cewa su kansu su faye ne sannan kuma su kansu mabiya tsarika ce ta kadariya. To amma a yanzu ba ina so zan yi magana a kan saboda ne ta yi tsokaci ne a kai sosai insha Allah subhanahu wa ta'ala a kan kara samun bayani a kan wannan yanzu zan yi wa ƴan uwa tijaniya ne bayani a kan dalilai na ɗarikar ta tijaniya waɗannan dalilai kuma ba zan fita ko ina ba sai cikin Qur'ani da hadisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine farkon abin da zai kwantar da ‘yan uwa hankalin ɗaurin uwanmu, san da cewa abin da suke addini ne ba shirka ba ne, san da cewa abin da suke yi a sunna ne ba bid'a bane sannan kan abin da suke yi malamai na duniya wanda aka san su da jihadi aka san su da da'awa na shigo da mutane cikin musulunci aka san su wallafa littattafai aka san su da kafa daurori na musulunci gaba ɗaya suna kan abin da su inda su a kai da farko shi sufanci kansa abin da ake ce mishi sufanci mutum ya sani ko bai sani ba hadisi ya zo musamman hadisi jibril wanda ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam tambaya imam muslim ya rawaito shi daga hadisin abdullahi bin umar a kun kuma mahaifin shi umar bin khattab imam bukhari kuma ya rawaito shi daga hadisin abu hurairah wannan hadisi shahararre ne kowa ya san shi jibril ya zo a sura ta ɗan adam ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama abubuwa guda uku na farko fa akhbirni an islam na biyu fa akhbirni an iman na uku fa akhbirni an iman abu na farko da yake fa akhbirni an islam al islam a karkashin al islam ne aka samu ilimin jisu wanda shi jisu yana bayani ne akan al-islam karkashin kuma duku aka samu mazhabobi wajen sama da goma a ta amma daga baya suka kure suka haɗu suka zama sun faɗo guda na farko mazhaba al-imam Abu Hanifa da biyu mazhaba na al-imam Malik da uku mazhaba na al-imam Shafi'i na karshe mazhaba na al-imam Ahmad bin Hanbal waɗannan sun samu ne karkashin istinbat ko shiro da sharhi da bayani na al-islam wanda tambaya ne na farko na jiri a lokacin da yake cikin ma'aikaci a sura ta al-adam sannan kuma tambayar ta tsallu fa akademi an iman karkashin imani dan ne aka samu ilimi na ku wanda karkashin ilimin tauhidi da cikin addini da sabani gaba ɗaya a wannan karkashin sannan ne aka samu mu'tazilawa a nan aka zo aka samu su hawarijawa a nan ne aka zo aka samu jahaniya a nan ne aka zo aka samu murjiya duk bangarorin su shi a da ƙarƙashin wannan aka zo aka samu wanda daga bisani aka samu imamu ahli sunna wanda shi ne abu hasan al-imam abu hasan al-ash'ari shugani na abu musa al-ash'ari wannan mutum sallallahu alaihi wasallam ya nuna abu musa al-ash'ari yake cewa a cikin jikokinka a jikokinka akwai wanda zai zo da haɗa kan duniya a kan sunnata sallallahu alaihi wasallam to shine karni na uku zama mujaddidi na karnin da uku aka samu al-imam abu hasan al-ash'ari daga cikin duniya abu musa al-ash'ari sai ya zo ya da cikin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemo aqidar da musulmin duniya suka kasance a kai shi ne wanda ake kiran shi al'aqidatul ash'ariyya kenan wanda malaman duniya tun daga lokacin sa zuwa yau suka haɗu a kan wannan aqida ita ce aqida ta Qur'ani ita ce aqida ta hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam a kan wannan aqida ne ma'aiki da sahabbai sun fi a kai daga baya aka samu wani kuma daga cikin almajiran almajiransa ana cewa al-imam abu mai al-masri wanda shi ma ya yi istinbati shi ne na shi dai istinbati abu nasir al'ashari suka zaman koyo mazhabobi guda biyu ke da su karkashin al'imam al-mazhaba na al'imam abu hasan al'ashari wanda ake ce mishi al'ashariya da kuma mazhaba na al'imam abu mansur al-maturidi wanda ake shi ake ce mishi al-maturidiya duk mazhabobi da akidi da ra'ayoyi gaba daya karkashin imami da tauhidi in ba waɗannan guda biyu ba duk na bid'a ne duk ba su da tushe duk kuma na shaitan ne wanda ba su da asali sannan karkashin tambayar jibrilu na da aka birni al-insa menene ma'aiki ya gaya ne sai ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu an ta'budu Allah ka annaka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك أبدا ذاك تنبايا على إيسا ما يكيد الجريم يكم شيء من الإنسان سيكاو بسن كمن الله yace an ta'budu Allah ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah kaga ko wani abu a bai akwai batu na ganin Allah yace fa in lam takun tarahu idan ba ka kai matsayin da za ka kana bauta wa Allah kamar kana ganin Allah ba kai ka kai matsayin da idan kana bauta wa Allah tamkar Allah shi yana ganin ka cikin wannan kuma shi ne tukancin gaba daya ko karkashin wannan alisa din a nan ne aka samu ilimi na tukanci ilimi na tukanci akan wannan abin da nake muku bayani akai malaman duniya kaf sun yi isbashi akai cewa an samu ilimin tukanci karkashin al'insan karkashin an sha'abu da Allah annaka tara in lam takun tara fa innahu yaraka a cikin waɗannan malamai ibn Taymiyyah yana ciki ibn Qayyim din yana ciki ibn Rajab din yana ciki ibn Kathir din yana ciki ibn Abdul Hadi yana ciki waɗannan su ne shahararrun duk wanda yake mai izala ne ko yake kalifiya ne ko yake da'awar kira zuwa ga sunna waɗannan su ne malaman da ya yarda da su da su ma sun tafi akan wannan bai tsaya kawai sun tafi akan wannan ba sai da suka yi rubuce-rubuce a cikin ilimi bai ci ɗaukar wannan ilimi a yanzu ba muna so za mu karanta waɗannan littattafai ba ne muna so mu nuna wa jama'a da kai in ya so gobe in Allah ya kai mu muka iya ɗauko wasu abubuwa na tsufanci wasu wurare a cikin wannan kai nuna saboda haka kaga daga bisani a duk lokacin da aka ce ibn taymiya ibn qayyim ibn rajab ibn kathir wadannan wadannan su ne ake wannan littafin da suke dare littafin suna a tsohudu duniya في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وإن المثال الماجري ابن تيمية يوجد wato bai tsaya a almajiri su kaɗai ba ya nike taimi ne saboda shi saboda shi ibn taymiya sai da ya kai ibn taymiya matsayin Allah sai da ya kai ibn taymiya matsayin manzon Allah duk ba mu muku bayani an gane yace yana cewa ya wahidan yana gaiwa ibn taymiya ya wahidan tu'assisu ahada min al-anam wa da ubqi wa da azaqi anga kamar da shi wannan bisati ya tabbatar da cewa ibn taymiya dan tarika ne sai a cewa shi dan tarika bane a'a shehi ne a cikin tarika yake cewa shehu shehu tarikati wal haqiqati arifi ورث الإمامة والعلوم فحسب سوى ابن تيمية شيخ الطريقة ابن تيمية شيخ الحقيقة ابن تيمية عارف أكون بالذات bai tsaya a nan ba sai da ya ɗauko a cikin wannan littafi ya ɗauko baitukan al-Imam zahabi al-Imam zahabi yana daga cikin waɗanda suka tafi da Ibn Taymiyyah wanda shi a cikin baitukan ya tabbatar mana da cewa ibn taymiya sufi ne mabiyin tariqar kafiriya yana nan kuma kuna cikin littafi an gane sannan kuma a cikin wannan littafi akwai tajidu da waƙoƙi ne ya bai ibn taymiya a ciki babu inda ba a kai ibn taymiya ba an kai shi matsayin Allah an kai shi matsayin manzon Allah an kai shi matsayin mala'iku in girmama an kiran kabarinsa an bauta wa kabarinsa an gane kankamin yadda kuma cikin wannan lissafi har yanzu da a tasiru zuriya sai da sai da shi ne lissafi ya tabbatar da cewa ibn taymiya a lokacin da ya rasu lokacin da ya rasu sai da aka yi mishi saukan qur'ani daban-daban sama da samani su ne mabiyansu a yau suke cewa a karanta wa mamaci kun huwan dawo kafa ko ayatu kafa ko ayatu shi bai tsaya a kun huwan dawo ko ayatu ayatu ba qur'anai aka sassauke masa bayan ya rasu gabanin ayi wa gawan tsawon kama sannan sai da aka janye ruwan da aka yi wa gawan wanka sai da aka cinye magayin da aka zuba cikin ruwan sai da aka dinga jefa rawani da ta kan gawarsa ana warka saboda a samu albarkar wannan gawa ake a ƙarshe kuma marubucin yake cewa aka je aka binne shi a makabartan tufaye yake kusa da inda aka binne dan uwanki da kuma iyaye me za ka fahimci a nan ka taɓa ganin an kai wanda ba su bi ba makabartan tufaye an binne kuma da yake kusa da ɗan uwanki ya nuna cewa sauran ƴan gidan su ma a wannan makabartan ne aka binne idan sufaye mushrikai ne shi ke ne ibn taymiya an binne shi a makabartu a makabarta na mushrikai sai sufaye ɗan bidiya ne shi ibn taymiya an binne shi a makabartan ɗan bidiya eh wannan kaɗan ne da cikin abubuwan da yake kunshe da wannan littafi wanda kuma nawa ne ne littafi na gani kake ne ibn taymiya ibn abdul hadi babban almajiri ne shi yadda aka yi hikima a cikin sai kuma wannan misali ba ga zuwa idan muka ce Sheikh Ahmad Tijani ya samu tarikar Tijani a gun manzon kuma ya gan a zahiri ya ce ta yaya wannan yaro ko sana wanda yaro ko ta yaya za a gani shi a zahiri ba ta kuma yake cewa ba cikin wannan littafi ko kai da shi almajiri ko kai ya tabbatar da cewa wanda ya rasu zai yi wa da za a kai ba ya ce manzon Allah da sahabbansa an tura su suna zuwa su ba wa sahabbai agaji na yaƙi har su shi nasara. Sauran abubuwa da yawa wanda a ciki akwai karantawa mamaci ayatul kursi da wasu da karanta wa mamaci wasu addu'o'i masu adadi musamman kaman saba'in a ciki akwai sadaka yi wa mamaci sadaka a ciki akwai karanta wa mamaci qur'ani a bashi ladan ciki abubuwan da suke cewa bid'a ne cikin wannan littafi a bar shi kuma wannan littafi ibnu qayyim wato littafi ne wanda wasu ababen ma da yake ciki wanda yake rubutu ma da Allah har da duk da zai dauka ba ko da irin da take ba a cikin wannan littafi kitabu ko nawa ne ne yake kuma kalli mutuniya na hannun daman ibnu jayyiya ibnu jayyiya ba da babban almajiri wanda ya kai shi sai dai lokacin da mu ake cewa yaya shi ta mutu kan zai gado da Allah a zahiri bayan ya rasu ko ibnu jayyiya ya ta mamaci kowanne mamaci ma za a iya haɗuwa da shi bayan ya rasu manzo Allah Sannan kuma bayan ya rasu yana bawa abansa agaji ko da ba su agaji ya ke haɗa sabu da wannan littafi domin ku kafa shi. Sannan kuma ɗan uwa uba wannan littafi an buga shi majallabi majallabi na majallabi uku uku wane ne amibin fashe. Wajena wani na wani gari da wani mutum ya wani malami da ake yi a bisa ne ya da su su ya buga wani littafi da farko a jannati guda uku to wani ana kiran shi sami ruwan jami a sai ba kun shi kuma ruwan jami ruwan shi kuma ya sai ka da fassara a matsayin guda biyu wannan littafi idan ba littafin kufanci da gare ka ne duniya babu littafin kufanci da gare ka domin ne ba wanda ya wallafa littafin asali masa ne shi ne shi ne al-imam abu isma'il al-harawi al-imam abu isma'il al-harawi din nan wato ana cewa a zamanin sa kasa da sufi ne shi ibn qayyim wanda ya wata wannan littafi kuma yayi wa littafin shi al-imam abu isma'il al-harawi ne sunan littafin imam abu isma'il al-harawi shine manazil al-sa'id shirin da shi ko ibnu qayyim anan yayi shine madarij al-salikiyya madarij al-salikiyya wannan littafin ibnu qayyim amma ya zo ya ce sunan sunna bane ya tsaya a nan gaba cewa ya yi sufaye din wasu al'umma ne wanda babu shi ne yake su alal haqa'iq wa khairukum ala rusul yake sun bayi su ne wanda suke kan wani abu garanti tabbata sannan sauran mutane kuma kare kare ne kawai suke kuma wallahi sallai wannan maganar da yayi din ko ina ka ji zaka ga cewa haka ne duk wanda yake kan rubanci yake kan gareta shi ya san abin da yake ya san kan hanyar da yake ba kuma wanda ba wannan yake ba za ka masa samu shi kane kane wata kila yau zai ba da fatawa gobe ya ya dinga wannan fatawa ya kai da kansa da kansa a cikin wannan littafi kuma ibn qayyim al-jawziyya ya tabbatar da cewa ibn taymiya shehi shi malami shi ya san gaisa a daidai lokacin da mabiyansa a yau suke cewa manzo Allah ma bai san gaisa ba kamar yadda a cikin wannan littafi ibn qayyim al-jawziyya ibn qayyim al-jawziyya ya tabbatar mana da cewa ya tabbatar mana da cewa duk waɗanda su cinyin kufaye masu cewa su juhani maimakon subhanallah su ce su juhani ko su ce ana al-haqqu ma'ana ni ne Allah ko kuma su tafi dukkan illallah abin da ke cikin wannan nawa Allah ne da waɗannan kalmomi ne na sako ba sai ku kai mu tunjiya cikin wannan kitabi wurare guda uku ba ku yi kira koli wurare ta ce guda uku yake waɗannan kalmomi ne waɗanda ake faɗin su a halin bala'i waɗannan kalmomin kuma a gubbatuwansa a yau shafin ne sani har ya rawar su a wajen ibn taymiya ma ibn taymiya yace magana abin da sai ana al-haq wa subhanu yace wa nuhu hada kulla wa kulla in wani ana rawaitowa ne a nake a aji ba komai akwai wani sanar akwai lokaci saboda ku bayani akan wannan kai kamar yadda ibn taymiya ke jiya shi wannan da tafi ya tabbatar da cewa imamun tafi shi ne إمام الشافعي مذهب مذهب مذهب الكفار ثم مذهب الشافعية كمان بيتفقد فيها إمام أحمد wanda shi ibnu kayyim yake yin mazhabarsa ibnu taymiyyah yake yin mazhabarsa yake bai tsaya cewa shi sufi bane yake a sufanci wani wane ne a ciki ya na tsanto maganar shi ne akan sufanci yake da wannan maganar da muka rawaito a gurin imamu ahmad aka gane cewa shi yana da cikin wanda suka bugun suka tabbata a kan wannan ilimi yana nufin ilimi kusan shi imamu shafi ya zauna da sunaye imamu ahmad da wani tsufa ne a kusan shi shi kuma imamu malik ba imamu malik abokin abdullahi bin mubarak ne na kusa abdullahi bin mubarak ya rubuta littafin zuhudu kitabun zuwa ibn abdul mubarak wannan littafi kuma yana daga cikin farko waɗanda aka rubuta a cikin littafin shi haka na al-imam abu hanifa domin duk an zo da bayani a kai na kai ta muku cikin wannan littafi ibn qayyim al-jawziyya ibn ya tabbatar da sana'i ya ke nufi da sana'i wannan shi ne abinda da kullewa ba su baye ba duk wanda ba su bi bane in aka zo da sun fanari hankalin da zai iya ɗauka. Ana kis ne a tutanci, duk mutum da ya yarda da fanari a tutanci, ko ba abin da za a kawo masa a tutanci ba rage nawa. Ibn Musayyib Sufiya ya tabbatar da fanari. Ka gani, wannan littattafan da muka ga waɗannan za su ne kaɗai da littattafan Ibn Musayyib Ibn Musayyib waɗanda suka rubuta akan tutanci ko ɗari kan gaba. Misalai ne muka kawo muku a nan. in ibn taymiya kan shi akwai littafi babba da suna al-ubudiyya wannan littafi sufanci ne sallah a cikin sai da ya dauko maganganun manya manyan kufaye shi a tsakanin jinani yana cikin kitabul arabi gani da maganganun da suke bu a ba a askaranta al-askandari an gane maganganun a tsakanin irin wannan ya kawo ya kasance da su kuma ya tabbatar da ra'ayi ya tabbatar da fana'i ya kasa fana'i din zuwa kashi an gane haka ne ibnu tayyiya bai tsaya a nan ba sai da ya rubutawa tariqar kafiriyya da tsari a ina ka samu wannan a ina ka samu wannan bayani ka duba wannan lissafi da farko da muka nuna al'ukudu tarbiyya ya kawo littattafan da ibnu tarbiyya ya rubuta daga ciki yace akwai lissafi mai suna al-qadiriyya a cikin kuma akwai lissafi mai suna sharhu aqwali sharhu aqwali su abdul qadir jilani ma'ana sharhu maganganu su abdul qadir jilani kamar yadda kuma ibnu taymi yana da wasu littattafai daban-daban irin su kitabu da sahaba wanda su kitabu ne wanda ya shafi sun shi kuma ibnu taymi kuwa shi kan babu wani littafi wanda ba da alaka da su har ba su ke cewa shi tsufanci ya shiga cikin da ba zai iya rabuwa da shi ba har ibnu qayyim ya kasance ko da yana magana akan nahwu wani fanni daban bai san lokacin da ya bar mawdu'i ya shiga bayani akan tsufanci ba domin haka ne akwai littafin da yayi bayani akan tarihi na kufaye da suna tarihi kubratai ne a ciki ya kakkasa nau'o'in tarihi akwai wanda tarihi sa azumi ne akwai wanda tarihi sa karatun qur'ani ne akwai wanda tarihi sa sadaka ne akwai wanda tarihi sa zikiri ne sai yayi bayani akai daga bisani abin da idan muka faɗa ake da inkari ya ce inkari mun kuntariya cewa idan ka shiga tarihi ka ta to Allah zai hada ka da bala'i da masifa ko ba za ka shiga da imani ba ibn mutayyib al-kufiya cikin tarihin tarihin ya tabbatar da wannan menene wajibi wajibi ka shine alkawari ne idan ka dauka wa dan adam ka saba ka aikata kaba'ira wanda ko ya riga ya san saba alkawari yana daga cikin manyan manyan kaba'ira ko ya san da haka ba ko tarika alkawari ka dauka wa Allah idan ka saba wa dan adam alƙawari ya zama to kaba'ira to idan ka saba wa Allah alƙawari kuma bakin auren shi ne zama dan adam ka saba wa alƙawari aka ce ka aikata kaba'ira kuma ahlul kaba'ir dan wuta ne ko ya sani ba su da wuta su gaba to idan ka dauka wa Allah alƙawari au nazartum lil badri fa inna Allah ya'lamu يوفون في النذر والخاتم يوم كان شرطه الصغيرة كتوكا وأسأل القوري فسابة ورايا يكون قيم كان أكوان سوى تشيدي سوى أن لا أستوي كأو طريقة كأو شيء طريق الهجرتين يكون قيم يكي مداري مسلمي كان أدبو يكي سنفالا يكي كويس عادة مداري سنفالا وكا وانت بعد ذلك هم الذين لم يعرفوا عليه su ne waɗanda ba su san ɗarika ba sannan kuma ya ce al'adiyya mutane maɗaukaka masu daraja ne su kuma lafiya arafu ƙwari arafu ƙwari wa talafu su ne waɗanda suka san ɗarika kuma suka yi su yi aiki wannan kaɗan ne daga cikin bayani a kan da ta fanci da ta yi na tufanci ai wannan akwai musafin sa hajj arwa hajj arwa bayan wannan akwai samun sauƙaɗawun afhan sauƙaɗaji sauƙaɗaji a da kai alam a kowane littafin nan wannan littafin muhimmancin sa harkar tsufanci sun tsufaye sun yarda sauƙaɗaji da kai wa mutane amma su suna cewa in sadaki ba a rawar zuwa gudu da Allah wa ta'ala shi kuma Allah ku salli ala Muhammadin gaurin sadaki ba sadaki ba to zaban kuma su da su kafi suna cewa mai karanta su da su kafi kafi ne ko musu ne in adin da ne su kafi ko kuma in sha Allah za mu kawo muku salati fati a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan manzo sallallahu a riwayoyi hadisan sai na abu da al'adu ba su yadda da wani salati ko salati da aka rawaita ابن قيم في جلال الأرحام والصلاة والسلام على خير أنام تبتر من الشيوى أقوي صلاتين مرفوعين أقول صلاتين كمود الإختصار الشيء وقوفين في الآثار أنا أقول صلاة كبرا أقول من الله أقول صلاة كبرا ليكي نفسها فيه kaga idan salati ba a karɓan ba a samun lada ko wanda aka rawaito a gudun da Allah su sabu za su na salati salatin sunna abubakar salatin sunna umar salatin sunna ali in ba salatin in ba abu domin allah ba ne wato ko ba ba ba to shin abubakar ko kuma ko usman ko ali shi ne ba ka fasa ba sai shi ya ba to wannan magana ne wanda yake da tsawon wannan kusan mafi lokaci a kan abin da yadda ibn musanni wa ibn musanni ibn al-sahabi ibn musanni ibn rajab da muka fi wannan a takaice ibn rajab abin da ya fi shani wulwuli ne ibn rajab almajir ibn kayyim ne kusan da haka ga zanin shi a cikin wannan littafin nasu yace abu huraira yana da sharhi yace kana bi abi hurairata al-faquq da la yanamu hatta yusabbihu biha abin da yana yana da sharadi ne dubu dubu a cikin wannan da yake an ba ɗari bane ko shi na yi dubu biyu aka haɗa amma duburan ba akwai duburan wanda muke haɗa su ɗaya to shi na shi ne da shi ya zo bacci da zai san ta ba ya yi su da hannun lawa hannun lafi su bi wannan ya kewaye kan suna akwai wanda yake da jarumtakan da zai ce abin da ya haɗa mutane وانت اكلك باقي صحابي لكي دون حديثي الامام السبوتي على شيء يكتوى والمسلمون في رواية الاثر ابو هريرة ابو هريرة شيء يبيه فقومي ما في يوم رويت حديثي نفقون لتقوى يوم حديث شيء ابو هريرة يبيه ابن عمر وانجيه شيء ايوم حديثي ابن عمر عبد الله بن عمر فشيء ابو هريرة ينا بالتربية to idan kai da aka karfe karfi ne da aka ce kai don mutane wanda ya rike ne dubu biyu kuma kafin gida ku ne a gida ku ne a kun kai da hadisan da dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da bakwai dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da bakwai hadisai ya rawaito ba mu yawan hadisai bawan da ya mula zama ya kasance tare da su a irin abu da ba ya kawo wannan maganan almajin ibn qayyim ne ya kawo wannan magana almajin ibn qayyim wane ne ibn rajab wanne da ta su fadu jami'ul qulub wa shaka kaga anan abubuwa da dama za ka fahimta in ma ka ji abu hurairah shi ma dan bid'a ne saboda shi ya fi karbi na ba da ya sannan kuma idan abu hurairah ya zama to dan bid'a ila batun hadisai da ya rawaito ko shi ne ya fito kowa ya rawaito sosai hadisi din ba shi ne sunna ba eh sannan kuma idan ka ce shi abu hurairah dan bid'a ne wanda ya dauko wannan maganan abu hurairah din ya tabbatar haka yake shi ɗaya yarda da maganar ko dan dole kuma dole ya zama don sunna saboda ya yarda da lalle sunna ne a ɗauka da biyu ne ta kawo cikin bukata shi kuma wane ne ibn rajab ne za ka iya faɗin cewa ibn rajab dan bidiya ne shi kuma almajir ibn qayyim ne ibn qayyim kuma almajir ibn taymiya ne wa'annan su ne malaman da saboda da su ne ahli sunna kuma mabiya sunna saboda haka ibn qayyim taymiya akwai muliyar ba al-muliyar ba in ko nake wannan mutum ku haɗa ne ka bada sai ya dubu ya bar garin nan in da ya kusan shi da gari ka zai yi faɗa a cikin muniya da suna alkafiya da shafiya ya ji ba ba ya da shafiya yin kan mutuniya ba wai ya ce kusanci addini ne kadai ba ake dukayen su suka ji kowa sani Allah kun suka san manzon Allah ku ne kuma yace suka san hanyoyin bautawa Allah mutum da ya san yadda da adalci wai ya ci wa kansa adalci ko makiyin an da rika ne zai tafi ka bauta na abubuwa da ya ce a duniya sawaƙe ne yake al'arifu na tsoron wa nasihi wa maratibin a amali wa shahari kulliyya fi kulliyya kuma da wujjuba يكون الحسن ولا حبيان عشان الآن يقول الرسل فقد تستفعوا مثلا ولديه ولديه فقد تستفعوا الذي ومراتب الأعمال ولد تستفعوا حيو ينبوتا وعلا حيو ينبوتا وعلا الذين تركون جيدا والتبن أجل كافية أشيد وفقفية أشيد كافية أشيد كافية أشيد كافية hanyoyi ne daban da kowanne ɗaya na bauta wa Allah kamar da ibn Qayyim ya tabbatar da wanda cikin da ka tsaro ku da kuke ne wa maratib al-a'mal wa hukahad al-jannah sai ce kufiyyat yakfulu al-bayt kafi iradi kasan na ko wannan ko kadan iradi al-arifuna zai kasance mubtada ne marfu'un wa saboda idan murtabu mukaffara ne الآن بربهم ودينهم بربهم أهل السنة ودينهم معطوف ناسهم ومراتب الأعمال معطوف ناسهم والرجعان معطوف من الأعمال السنجية في خبر المبتدأ ويأتي العارفون بربهم سنجية والعارفون بنبيهم سنجية والعارفون بمراتب الأعمال سنجية waɗanda suka san ubangijin su sufaye ne waɗanda suka san annabin su sufaye ne waɗanda suka san hanyoyin bauta Allah sufaye ne kuma bai tsaya a nan ba yace sufiyatun ummiyatu yace su kuma sufan yace mabiya sunna ne da kuma yanzu suke faɗa sannan su sufayen sunniyatun da ba wuce su tafiya manzon Allah ne. Waye faɗi wannan? Ibn Qayyim al-Tawfiq. sai takaita muku suna da lokaci a gobe sai mun tabbatar muku cewa ibn tayyiya ibn qayyim al-majri ibn kathir al-majri al-majri ibn rajab al-bajri ibn qayyim wadannan gaba daya mabiya tarikar kafiriya ne tarikar bashakus na tabbojo yake a kai daidawa a kai ya kafa kawar musulunci a kai saboda ɗan Nijeriya, ɗan Nijeriya bai sai ya so ya ce ke usman da koyo da biya ba. Balle ya ce ke usman da koyo wuce bai ta ba. Abin da ya sa wataƙila musulunci ma ta hannun ke usman da koyo ya ta ba. Ka samu musulunci ta hannun mutum sai ka zama musulunci ya zama to kafin. Eh? sai musulmin na biyu da kai ke a kafire ne tunda dan shi ya tabbatar da wannan ne suna Muhammad Bello sarki Muhammad Bello Aliyu ibn Muhammad Bello sun yi sabu shi tun kafir da su in kare shi guda da takwas a cikin wannan bukatu ya tabbatar haifi sun siri ba haifi wannan mafi tsare da aka sani haka wani kan shi ma Abdullahi bin Mutum da kafin da tajibin waraka ya tabbatar da wannan sai kan yi su da man dan kuma da su da su yi wa kunna sabi da ka ba su da su ko sabi da ko sabi da su kai kuma da karin da ta wuce da wannan ba saboda haka in ku a cikin da muke so da yi a cikin da ba su da mu shi ba shi ne menene asalin da rika ta ce ta ne farko su samu tijani ne wannan tsarika idan ba ka san shi ba kar ka kewaye duniya gaba ɗaya ka tsaya kawai a kasar da kai kake a kasar da kai kake ka duba zuwa ne ne malamai a wannan kasar haddatan qur'ani don ka san ne ka tabbata ne to duk waɗanda ka zo ka gan su ma haddatan qur'ani ne marubuta da su sani za ka zo ka samu ɗan tijjaniya ne matsalata za ka zo ka samu ko almajirai kinti da ne sannan kuma ka zo ka duba ka duba afirka a ƙasashen afirka ka duba kai a nan nigeria wajen yansa waɗanda kuke tsari ka fi tijjaniya da wani a kidaya na zamanin babu kudan tijaniya biliyan a ne a kan Nigeria. Sannan kuma waɗannan shekaru duk da irin waɗannan hare-hare da wahabiyawa ke kawowa kullum karuwa musu kullum karuwa musu. To, idan ibu idan a shaƙa Ahmad Tijani yana da almajirai mafiya wanda suka yi da shi ne a cikin Nigeria. Ka kawo sunan wani malami ko da ɗan Nijeriya ne a Nijeriya aka yi yana da kuriya da albashi cikin asali. Sannan za ku gane wane ne tare da shi musu kuma ba ɗan Nijeriya ba ne. Bai taɓa fakawa ya shigo Nijeriya ba, amma a hakan yake da albajirai mabiya gidan asali. Kar a yi magana in ba ka yi haka duniya in aka ce ma a duniya ba wani wani kamar shi kama tijani in kana so ka yarda da wannan ka duba shi a duniya akwai wani wanda yake zuzu yake da zuzu majiya da suka yarda da shi kanka gaza malaman da suka bi da wani su da kama tijani wannan ko kake yi shi kama tijani zai ka tsaka wannan to kana za ku gane cewa ba a yi wa duniya Kita mai tsari muna so mai tarihi da fare muna so a san shi mai kyau yasa wasu sun ne suke da cewa shi darajar da kuke shi ne tsada ba da a kowane da ya yi aka rubuta masa tsada a kowane da ya daura mutane a kai kuma aka ba su tsada saboda manzo ya faɗa cikin sayi huzufi an ta'a ila huda kana lahu min al-ajri kana lahu min al-ajri yusbu ujur man tabi'ahu duk wanda ya kira zuwa shirya ina da ladan duk wanda ya fi wannan shirya ya ɗaura kusurkan tsada da shirya ya ɗaura kusurkan a shirayen baban gida kan tsari da salatu annabi da la'ila ita tsawa muka yi cewa kowannen su kawai lazimi yake yi na sai da yau a ɗari ɗari ko mutum miliyan ashirin duk wanda ya yi tsari dari da babu tsari dari da yamma kulafu dari da babu kulafu dari da yamma kada da dari da babu dari da dari da yamma yana da tsari dari a dari da babu dari da kuma da ba dari da ba duka shi ko ne wannan ladan za a ba wa shi a mutujan waye ne wanda ya daura wasu al'umma masu yawa irin wannan ake tura mishi kamoshin ladan shi baya nan Isra'il ta teso miliyan ashirin ma ba miliyan ashirin Salatin ta teso miliyan ashirin ma ba miliyan ashirin Salila ta teso miliyan ashirin ma ba miliyan ashirin To salati tari na kowanne kaya cikin miliyan ashirin da yi tuni kan ɗari biyu haka na da ɗari biyu ko a rubuta mishi ladan ba na shi ladan a ba wa sun ama su gani ba shi ma ban zai ce layan kuku tsari ka zai hutu shi kiɗa a ga ya nake ladan mutum da suka yi aikin a a'a wani daban ne za a ba wa sun ama su gani da babban su alama to ka duba mabiyan su a Ghana a Benin a Nigeria a fasil a duniya a yau jami'o'in da rike tijjaniya akwai su a amerika akwai su a ingila akwai su a china akwai su a malaysia akwai su a ingila ko ina a duniya gaba ulumuku bi ghaibihi wanda yake faɗa da tijjaniya sai dai ya cikin ciki cikin cikin sa kawai tijjaniya ta yi a duniya Turawa ne mun kai kauna shekaru biyu da suka wuce mun kai kauna zamu bi Ibrahim ya sun ce wa turawa za ka ga da irin kinki kinki da banta kinki jami'a wannan shi ne ta samu gani sannan ka duba almajirai shi a almajirai shi ko na nan kasu kawai kace za ka yi magana a kai almajirai shi ta masu jani na biyu a wannan gaba irin su kyakkyar da shi su bayyana sannan wanda kowa ya riga ya san shi kowane kowane sun su abubakar asir sun su abubakar almusu yana nan a raye sun su abubakar ya rasu da ba wa rasu Allah an wasu daga yi sami ibrahim shaidu kare wanda duniya sun su da ilimin hadisi ire-iren da yawa wadanda duk suna nuna shi shakka da tambali ne saboda idan kana son ka san sanatan da ake ka duba shi ka duba almajirin shi ko ka duba wanda ya san tsanani shi kawai ka ce ka san da ke wasu kasashe a ce shi ibrahim ya fushi kadai a ce mafiyin shi ahmad tijani ne kadai ya wulaka a ce babu wanda ya ce ahmad tijani kaf duniya ko shi ibrahim ya kadai ya wulaka saboda shi ne saboda shi ne wanda mafiyin shi ya rubuta ya mishi da cewa a kanta mutum miliyan ɗaya sun mutu da ta hannu shi ne wanda yake da yara sama da sabbai dukkan su na cikin Qur'ani ne shi ne wanda kuma ya rubuta da duk sai adadin ƴaƴansa kuma shekarun sa ma adadin ƴaƴansa da suka fara wanda Allah ta'ala amin shi ne wanda duniya suka yi shaida ilimi yake cewa a duniya ban san wanda ya fi sanin Qur'ani da tafsiri ba ban san kuma wanda ya fi sanin hadisi da Allah ta sama ba kafa zamanin aljanna kafin sa kuma fa akwai shi Abdullahi ba wani Allah shi ne ilahin asali shi Abdullahi ba an shi Abdullahi ba shi akwai Muhammadu Khalifa wato wani shi Ibrahim Yasin wanda shi ma malami ne na duniya gaba daya akwai kuma kai shi Ibrahim Yasin shi kuma shi akwai Abdullahi bai akwai shi an gane wanda shi Ibrahim kansa yake shi sirrin bai a ran wannan a yaran shi ne sirrin baban ku ba na shi ne sirrin baban ku a fuskai aka kaza kan shi Ahmad al-Bukhari shi Ahmad al-Bukhari wanda ya wata da sama da wani nan ji ko kunsa suka tara shi san da wanda bawo aka buga da wanda ba a buga ba suka daura kan duniyar internet suka fito da shi cikin na cikin wanda muna da shi alhamdulillah ya wanda da shi sai san da kai kuma ko kuma sun ba ta daga ciki sai dai wanda wani misali ne kai su goma sha tara a yau wanda duk duniya ba da tafin da yake da kai su goma sha tara kai babu abin misali ne kai su goma ba ba shi wannan fannoni daban-daban sun shan alhasu su ji shi ya irin su. Kuna da in kana so ka san wani shi a matuzani ka duba dukkan dukkan malamai wanda suke yarda da shi suke yi. Aka idan malami ya ce wani malami ne, sun yarda da shi ya ce idan kuma jahili ko ba. Abin da za ka faɗa haushin kare da kawai. Wanda ya san abin ya san ilimi ya san Qur'ani ya ce kai wannan nan ba da dalili da ya tafi ko kai in kana so ka kukar ba kanka kai ka yi shi ma in ba ka yi shi ba wahala ne da tsaro a ne dan ka wannan shi ne saboda haka in ka ce za ka yi magana a kan shaɗa mu tijani ba a kan da muke yi ba a kan shi wane ne a kan shi wane ne shi sannan kuma shi ne littattafan da ya wallafa ibda'i ibda'i ne yasa saboda kun kuruta ibada ba yi da lokacin da zai ɗauki alƙalami da ya duk maganar da ya fito a bakinsa tashi ne albashin da kuka zuwa kiran da tashi albashin da kuka zuwa inda sunan ne yasa a samu wani ibadi wanda hannu da ya rubuta da kan saboda menene shi shi maganar da yanku guda ba a bakin ku lissafi ne mun ta wani lumani da yawa ya tsawon ba shi a nuna ba da yawa da ba kiran sa ne maganganun sa ne aka tsara kuma ka duba haka sauran ne su kan da aka wani ba da ibnadi shi suna na kurci da yawa sannan kuma ga almajirin sa har zuwa yau sai kaga wani a duniya ba Nigeria kaɗai ba babu alfahari a ilimi marubuci za ku ga cewa hakika ne albashi da ne. Shi wannan shira da shiga ne shi shekarunsa bakwai ya haddasa Qur'ani. Sanin za ku gane cewa ɗan baiwa ne. Shekara bakwai ɗin wani yaron ma makarantar ma ba a yi. Wani yaron ma ba a yi makarantar shi a lokaci in ya haddasa Qur'ani. to shi ne ya ga mutum Allah sallallahu alaihi wasallama ba a mafarki ba a za'i ta fara wa cewa ganin zango ko mala'ika a zahiri a bayyane zai yi kai cikin littafin kitabu kuma nan za mu kawo an gane cikin kitabu kuma ta aka ibn kayyim bai tsara cewa za a ga annabi a mafarki gama annabi sahabban da wadanda suka rabu baya suna taimakawa suna taimakawa sahabbai da suke je shahadi suna samun nasara sai ce nuri da cikinmu suna haɗuwa sai ke cewa sun mutumin da ce na hu ma'ana wanda ya rasu da cikin da wanda ya riko nan saransa ba sa haɗuwa ya ce wannan shi ne yake da kudin jahili wanda bai san harkokin hulun ba shi da kudin jahili wanda bai san harkoki da ilimin arwahu ba shi ne ya bai ma kamata a saurare shi ba duk wanda bai gama cewa ruhi da cikin ma'ana wanda kuma wanda bai rasu ba su haɗu su tattauna ɗayan su ya samu wani abu a zuciya duk wanda bai zata wannan bai ta shi ne mafi jajinci aka yi faɗa a cikin kitabu sannan kuma idan dalili hankalin da zaki kawo cewa ya ga manzo a zaki ganin manzo din bai zuwa zaki aya na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan waɗanda ba su kai zartaku siddiƙai ba su hada wala ta ku wala ta kulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun wala tahsabanna alladhina huwa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yuqtalu cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa shekai din rayayyu ne suna nan da kansu sannan ku duba a Qur'ani da yake fal ahya'un yake walakin la tashkuruna a larabci idan aka ce shi aka ce shi kuri ganin ido jin kunne ba kasancewa guda shukuri ga abin da wani gaba daga cikin gaɓoɓinka zai san da abin haka yake shi ake cewa shukuri Dane da wannan kenan da yake nufi Allah subhanahu wa yana nufi ku dai raye ne a shukurin ku ne ku a shukurin ku ne ku ba saboda idanun ku ba karfin ganin zai gani kunnan ku ba shi da karfin ci wanda zai fi jiran da kuke yi gangan cikin ku ba shi da kwarin da zai iya ganin ku zai iya haɗuwa da ku Kana inda kuna da shukuri na gani shukuri na gani za ku gansu kuna da shukuri na jin za ku hiransu inda kuna da shukuri kwarin jiki jikin ku kun narkar da shi da zikin da salatu da la ila illa Allah ya narke jikin ya zama turuji shi ma ya an an kawar da duniyar to ka za ku haɗu ina walakin la tashkuru na kira sannan ka bar shi ma bal aha ya audani in Allah ya ce wannan ba ta rayayye ne kuma wanda yake rayayye za a kai shi idan ba ka gani shi ba to akwai abin da ya hana ka ganin shi akwai abin da a ba ka ga mutum da mutum nan masu rayuwa makafa yana ganin mu ya ganin mu ai akwai wani abin da ya hana mu ganin mu ya hana shi ganin mu ba shi da ala ana idanu wanda zai kasu shi ba baya ganin mu kasancewa mala'ika kasancewa makafu tsaya ganin mu a nan shi kenan sai a ce mutum fara na ko kuma kasancewar makafu tsaya ganin mu a nan sai kasancewar mai ido ba zai gamu ba ku shi su an da yake walakin la ta shi na ɗin ba ku da ƙarfin gani wanda za ku gani ba ku da ƙarfin ci wanda za ku ci maganganun ba ku da kwari cikin kudin yana bashiriya yana jismaniya inda cikin ku zai dace daga shari'a zai dace daga jismaniya zai komo ruhaniya to zai iya ɗaukan gani sai sa shi shehu mushin a duk harazin wani mutum ya zo same shi ya tambaye shi ya ce zai yi in ga manzo Allah ta yi ya ce amma za ka yi zai wanda da dalilin jismaniya ke cikin kasan ba shi da ba da kwanan da zai iya ɗaukan ganin za a baka aurati ka gani a zahiri amma kuma za ka rubu. Wakin har shahidi shi ne martaba na nawa. Domin yi kudin lahar rasula ta kudai kama allazina al'amar kawo a daidai minan labisina wasu labisina wasu hadai. In ka ɗauki jerin Qur'ani minan labisina wasu labisina wasu hada. Bayan annabawa sai su kai bayan su kai kullun shuhada kai din kuma kun shuhada u daraja ko shi shahidi wanda bai kai siddiqi ba daraja ya zaman turayayye sannan kuma manzo ko annabi Allah ya zama to matacce wani hankali ne zai iya faɗa wannan shahidin da bai kai siddiqi ba Allah ya ce rayayye ne bai mutu ba yana nan wannan kuma a ce annabi wanda ya fi siddiqi ma balle shahidi a ce shi matacce ne sannan kuma cikin Qur'ani babu cin da manzon Allah subhanahu wa ta'ala yace manzon sama ya ya mutu da Dalilin wannan idan ka faɗi wannan magana za iya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma ja'alna li bashari min qabli rusul afa ayin bid'a fahmul khalid wannan ina innaka mayyit wa innahum mayyituna kuma ka ci a karanta وما محمد إلا رسول تخلد الخطب والرسول فأين مات أو قتل انقلب ولن الآيين بأسين ذاني يقول كيف يقول صلى ما يارسك آيين قدامون كشيء الذي فأين مات أو قتل به إن شرقيا misali san kano na ce in ja a zaingun akrimu ko fa akrimu dan zaingun ya zo da girmama shi ina magana ne akan zaidun bai zo ba in ya zo ka girma shi a fa'alin mata a tsaye in ya mutu ya ce bai ce mata ya mutu ba in ya mutu a tsaye shi haka da yake wa ba shi an na ribashar ne kudin karkul a fa'alin lista ya ce in ka mutu ya ce ko da haka in ka mutu bai ce lista ya mutu ba in in lista ya ce haka na in naka bai yi innaka mayyitu ka gaya wa kowa duk wanda ya iya larabci aka ce mai matacce ya riga ya idan aka ce mai yiku aka sa shadda mai mutu ba aka mai mutuwa muka ce dan adam bai mutuwa ne haka a gane dan adam bai mutuwa haka ce ba amma kana so ka ce ya mutu sai ka ce bankin yadda imam sabi ya ce yake cewa وما لم يمت للكل فهم رقبه كيف كان عشان قراءه يخرج يخرج الحي من البيت ويخرج البيت من الحي ولا من قراءه وخرج البيت أنا يجي وما لم يمت duk kalmomin mai mai sun ɗebo abubuwan da ake magana masu mutuwa ne amma a lokacin da su mutu ba sun zo mu bakkal mai shakka a cikin kwanu gaba da aka yi sa kamar misali da Allah subhanahu wataala yake cewa wa abin da yake cewa wai a cikin mawdu yusulli yusulli makanci wa ma huwa zai eh eh haka inda Allah subhanahu wataala inna innakum ba'da zalika la mayyituna illa ka bayyitu wa inna bayyitu wadannan gaba ɗayan ku ana magana akan wadanda kuka mutu an gane sannan kuma abin da zai tabbatar maka da wannan انظر صلى الله عليه وسلم أتن سيد البخاري ابن قيم الفوزية تكون مزيزة إذا يضيف أنت حديث البخاري أيوة يا قوم انظر صلى الله عليه وسلم بلقوا يا قوم النبي موسى تكون قبر الأولى يصلى saboda menene kasancewar annabi Musa yana sallah yana nuna cewa shi da ne me yasa saboda inda ya rasu da ma ta buwa da cikin kafa amal in Allah ta ya rasu aikin da ya yake to shi kuma ya ci gaba da aikin da yana tsaka shi gaba a cikin da yake fari ne annabi Musa yana tsaka shi gaba sai mai yana nan da ransa na hadisai na Isra'il Yanzu ya ga annabi Isa, ya ga annabi Isra'il, ya ga annabi Musa da sauran annabawan da ya gani. Haka nan ya musu sallah a bautin Mabbiyar. هنا عالم الأرواح هنا عالم الأجساد أجساد مثل عالم الأرواح في حدو في سبب saboda gangan jiki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da kwari na musulmi saboda gani kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya da kulli a hayali sai kuma ne da take daya har shi tsaya yake wani kuma wanda ko kai ne idan harshen da baya wankewa da zuci kuma niyyar ka sun ka san tura ya kawo buhariya yadda za ku iya ganin mala'ika a zahiri za ku iya ganin duk waɗanda suka mutu a zahiri saboda kai kun a ganin ido ne cikin ka zama saboda zikiri ya zarkar da cikin ka ya kuma kushe an gane saboda haka waɗannan dukkan ne da suke nuna cewa annabawa ma umuman gaba ɗaya rayayyu ne ba manzo sallama shi kai ba ma dama su rayayyu ne zai yiwu a gamsu kaga bai yiwu an gansu ba matsalar abun da ya ganin ne shi ne bayi da kwarin jiki kwarin ido da wanda zai iya gani wannan shi ne